بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a yau takwas ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda ya yi takwas ga watan Maris 2025 miladiya a wannan majalisi namu da muka saba muna tafsirin Qur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma. Muna nan dai a suratul Baqara a kisan Annabi Adam kafin shiga karatu akwai jawabai da zamu a kalimin karayi zamu yi ko da a takaice ne akwai matsalan farko da muka faɗa a wancan karatu cewa annabi adam kamar yadda wannan shine ijma'i na malamin musulunci cewa annabi adam annabi to kusan kuma akwai abin da yake dan zuwa nan da can na wasu ke cewa a qur'ani babu abin da ya nuna cewa shi annabi ne to wataƙila ko da ƙur'ani bai nuna cewa shi annabi ba ne inda har suna ta daga ta nuna shi annabi ne ai magana ƙari kuma inda dai suna ita ma wahayi ne wa an zana ilaka zikirar tubai da lina su ma da su da ilai wa la'allah mai tafakkaru Allah ta'ala ya saka wa maza Allah da ƙur'ani kuma da kuma kusan kusan ƙur'ani tare da shi shine wahayi shine wahayi na biyu sunna ina cewa ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'a saboda ko da a ƙur'ani ba inda aka ce annabi adam annabi ne sai a sunna to wannan kuma ma ya riga zuwa shari'a dole ne abinda manzo Allah ya zo ya kawo ko wannan shikenan kai tsaye za kowa dole ya amsa to balle magana ma cewa a ƙur'ani ba a faɗi cewa shi annabi bane wannan ba magana ce da malam suka sallama mata ba akwai ayoyi da suke annabtan annabi adam da kuma wato qara'in alamomi manya wanda ma mutum bai sai tun kuɗe ba daga cikin ayoyi da suke nuna annabta annabi Adam akwai inna Allah sabaha Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran al alam Allah ya zabi annabi Nuh ko kowa ya san cewa annabi annabi Ibrahim kowa san annabi ne ala Imran da annabi da kuma haka annabi Adam shi ma dole shigo ciki kenan tunda shi aka shi aka fara to Allah ya zabe su wanda zabi ubangiji ya ma waɗannan mutane annabta ne ubangiji ya ba su sadaka annabi ne sannan kuma abin da ke ƙara nuna cewa shi annabi ne yadda ubangiji ya rika yi masa magana Allah ta'ala ka ruwa gari anan yace ya adam anbi'uhum bi asma'i ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna fatalaqa adam min rabbih kalimat wannan dai yana nuna wato ubangiji yana masa magana kai tsaye to abinda kuma muka saba sani ubangiji in kaga yana mutum magana kai tsaye dama dai ubangiji baya yin wahayi ko dai maka wahayi ta hanyar a mafarki da yake ma annabawa wanda Allah yake cewa wannan ɗaya ne bisa arba'in na kaso na annabta mafarki na gaskiya to annabawa suna iya samun wahayi ta wannan ko kuma ubangiji ya yi mashi magana ko kuma ya aiko mashi da wani dan aiki mala'ika wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw yura hijab aw yusla rasulan wa yuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim a to haka wannan duk yana nuna cewa annabi Adam annabi ne to balle kuma ga hadisi ma karata da ya zo akan wannan babi hadisi da ke musanna imamu ahmad hadisin abu tauba ar-rabi' ibn nafi' daga muawiya ibn sallab daga dan uwansa zaid ibn sallab cewa wato aba sallam shine mamqur al-aswad al-habashi ya ji abu umama yana cewa wani mutumi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabiyullahi kana adam annabin Allah ne annabi adam sai manzo Allah ya ce na'am mukallam eh tabbas annabi da ubangiji ke masa magana har ya tambaye shi tsakanin tazarar da ke tsakanin shi nawa ne da annabi nuhu sai aka ce tazarar da ke tsakanin su shine wato a karni goma kada ko da wasu addinai akwai wasu su suna kokarin cewa annabi adam ba annabi bane wannan kamata musulmi ya zama yana wajen kama ba bayan gashi wajen wajen a cikin shafin sa gashi ma cikin sunan ma'aiki dai ya nuna cewa annabi din saboda kasancewar hadin shafa'a an zo ana cewa kai ne farkon farkon kai ne uban halittu baki daya saboda wannan shi ya fi shahara da ita shi ya fi shahara da ita kuma kowa yayin da tashi wani abu ya dame shi na kowa zai yayin shi sannan aka aka in aka kira shi da sunan kubuwa wannan za ta iya za ta iya za ta fusawa wato ya ji kan zuriyar nasa sannan suka tambaye shi je ya tambaye ubangiji a ba su teku saboda haka wannan ba zai zama wannan ba kuma sannan ruwan isra'ila da iraki da aka yi wannan yana nuna cewa wato annabi adam annabi ne zai yi ko nan kaga ana cewa da an ga wani wani wanda ba annabi ba a cikin annabawa ne da ya haɗa su manya jigajigai na wannan al'umma da annabawa ya haɗa su sai ka wadannan duk suna nuna cewa wato shi annabi ne magana masu cewa tantama ba to wannan kawai suna rubu da addu'a amma da ni addinin musulunci ya riga kawo wannan sai magana ta biyu bambanci tsakanin annabi da manzo to annabi da manzo wannan akwai magana na malamai sosai akan shi abin da ya fi shahara shi ne annabi shi wanda aka ce an mushi an mushi wahayi amma ba a ce isar ba shi kuma manzo shi ne abin da aka ce je isar wannan ra'ayi kwata kwata ba zai yi zama daidai ba ba ya da ra'ayi wannan ra'ayi zama daidai duk da wasu daga cikin malamai sun shahara suna faɗanta shi ma ai ka ga annabi adam annabi adam mai zama ya yi dungu ya ma mutane yaransa dungu yake musu wa'azi dole ya yi musu wa'azi galibi mu kanmu yanzu da muke ɗalabta kuma muna yin wa'azin ai kaga duk a babin dai mun ɗau wannan tarbar ne da annabawa saboda haka duk wani annabi shi ma yana yin yana kai sabo in an duba cikin qur'ani kamar da ibn taymiya ke magana abin da inganci a maganganun malamai shi annabi shine wanda za ka za a ba shari'a za a ba shi mushi wahayi daidai nashi amma galibin mutanen da yake mu'amala da su shirka bai fatsawa ba shirka ya faɗi zai iya gaba ma annabta sa baki dai ba wanda ta wuce masa ƙarya kake yi ko ba wanda shi zai yaƙe shi ana iya samun dai sabon Allah nan da cewa amma kuma dai ballan bai fatsama amma shi manzo to shi ne zaka ji ana cewa ka je gari kaza zaka kuma wajibi ji bi tamiya sai an ce masa ƙarya yake wajibi sai an samu masu adawa da shi sai masu faɗa da shi wannan shine manzo a takaice kenan sai matsala ta ga wato rana da an ce an halice a daga adam ranar juma'a eh wannan haka yabo a cikin sahihai ne manta ma muka yin faɗa ba kuma muka ila nan gaba muka zo gaba na lokacin da ya fito domin ba ma kawai lokacin aka halice shi ba an halice shi a ranar juma'a kuma a ranar juma'a ya fito ko za ta tafi kiyama ranar juma'a za a yi wannan kuma baya sa a ce wai abinda wasu ke kokari su faɗa su ce wai ranar ranar litini wai ya fara juma'a da a wannan magana haka ya faɗa cewa khairu yawmin tala'at alayhi shams yawmul juma'a saboda kai an an haifi ma'aiki ranar juma'a wannan ubangiji ne karama shi ranar litini amma dai wannan ko baya sa kuma ka ce wai ranar litini ya fara juma'a a ina ka samu wannan wannan wahayi magana kai dai shi faɗa wannan magana ce mafificin ranaku shine ranar juma'a ranar juma'a shine sayyidul ayyami amma ba ka zo a ce kuma suna an haifi ma kirar litini wannan ubangiji ne ya karrama manzo Allah a wani ranaku ranaku ne za ga ubangiji galibin manya-manyan al'amura na ma'aiki yana karrama shi a ran litini amma da baya sa kuma ka ce wai ya wai ran litini ya fi ya fi juma'a wannan ai ba lazim bane dan ya kar dan ya karrama ka a wata rana baya sa da lazim ko ya ce kuma shine rana ta fi baki da sadaka rana wannan ubangiji sharafa annabi adam kuma wannan sharafin har zai kowa wani ma'aiki shi kansa zai kowa wajen baki da saboda abin da aka madama adam an kowa ne duk wani wanda yake sasar yake mun zuriyar sa ne shi to shi ma an masa wannan tagomashin cewa ubangiji ya sharafa mana juma'a sannan kuma sauran kwanaki sauran abubuwa da ubangiji zai yi mana da za su biyo nan gaba da aran juma'a zai zin rubutuwa kada ka Allah ya kinke mu saboda haka zamu shiga karatu kai tsaye ina fatan abin da yake na jawabi mu mun isa insha Allah ta'ala wannan shi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إن إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
Allah ta'ala yake cewa wa 'allama Adam al-asma'a kullaha Allah ta'ala sai ya sanar da annabi Adam sunaye baki daya kuma arabahum 'ala al-mala'ika sai ya bijar da wannan sunaye zuwa ga mala'iku fa qala sai ya ce an bi uni labar ta mun bi asma'i ha'ula'i sunaye waɗannan ababe in kuntum sadiqina in ka zama masu gaskiya qalu sai suka ce subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana sarki ya tabbata gare ka ba mu da masaniya sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle kai mai masani ne ko mai hikima qala ya adamu Allah ta'ala ce ce ya kai annabi adam anbihum bi asma'ihim labatar da su sunayen waɗannan ababe falamma anba'ahum bi asma'ihim a lokacin da Allah da a lokacin da annabi adam ya ba su labarin waɗannan sunaye qala sai Allah ta'ala ya ce alam aqul lakum ashe ban ce muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni masanin masanin gaibin sammai da kasai wa a'lamu ma tubuduna kuma ina sanin da abin da kuke bayyanarwa wa ma kuntum taktumun da abin da kuke koyewa wa in qulna kuma ka tana musu har ila yau lokacin da muka ce lil mala'ikati ga mala'iku usjudu li adama ku sujada ga annabi adam fasajadu suka yi sujada illa iblisa sai iblis a ba ya ƙi wasu takabara ya yi girman kai wa kana minal kafirin a halin kasancewansa kafiri daga cin kafirai waɗannan ayoyi kamar yadda muka bayani ya gabata yana ƙara nuna gaskiyan wato annabtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda labari ne wanda babu yadda za a yi mutum ya ba da shi sai ta hanyar wahayi ya faɗi filla-fillan me ya faru tsakanin kakanmu annabi Adam da kuma wato gungun mala'iku da kuma shi Iblis. Inda wani abu ne da mutum ma ba a samu da shi balle ya sani. Da ba sai gashi an ji manzo Allah yana ba da labari filla-filla kuma yanda yake ba da labarin labari ma na ban ƙayi yanda mutum zai fahimci asali me ya faru. Shi nisa Ibn Jarir al-Qabari yake cewa to wannan hujja ce Allah ta'ala yake ƙara nuna ba ahalin kitabi na zamanin manzon Allah musamman Yahudawa da suka ce su san wani abu na littafi cewa wato ta ina manzon Allah zai san waɗannan abubuwa inda ba gaskiya yake ba yace shine yake cewa wa fi hadhihi al-ayat al-thalath al-ibrat liman i'taba akwai wato izina ga wanda ya dau izina wa dhikra liman dhakar akwai kuma wa'azi ga wanda ya wa'azi wal bayan kuma wannan bayani ne liman kana lahu qalbun ga duk wani mai zuciya zuciya ta karban ta karban gaskiya aw alqasama ko yaje ya bada kunninsa wa huwa shahid yana wato zuciyarsa ta na halarci wannan duka zai sanya ya fahimci amma auda Allah ta'ala zikru aya hada alquran min lataif alhikam ya fahimci abinda ubangiji ya kunshi a cikin wannan littafi na wato hikimominsa masu zurfi allati ta'jizu an awsafi al-alsin wanda harasa harsuna ba za su iya wato sun gaza wajen ba da siffan wato hikima da ubangiji ya kunshi a cikin wannan littafi masu zurfi wa zalika anna Allah ta'ala dhikru ihtajja fi halin nabi wanda ko zamu gane haka ne ta yadda Allah ta'ala ya kafa hujja ga annabinsa ala ma kana baina zaharanaihi min yahudi bani isra'il ya kafa hujja wajen gaskiyar annabtin annabinsa akan wato wanda suke kusa da shi na Yahudawa banu Isra'ila bi itla'ihi iyahu min ulumil ghaibi ta yanda ya tsinkayar da shi ilimi daga cikin ilimin gaibi allati lam yakun ta'ala dhikruhu atla 'alaiha min khalqi illa khassa wanda wannan gaibi din Allah ta'ala bai gaya bai tsinkayar da kowa ba sai wani wanda yake kebantaccen sa ne sai dai annabi ولم يكن مدركا علمه الا بالانباء ko bayan ta yanda za a yi mutum ya je ya gano wannan labarin sai in labari aka bashi da ta karrara indahum sihhatu nubuwati saboda Allah ta'ala ya haka saboda a sami wato ingancin annabtansa su san ingancin annabtinsa kuma ingancin annabtinsa ta tabbata a wajensu wa ya'lamu anna ma atahum bihi fa min indi kuma su san cewa duk abin da manzo Allah ya zo musu da shi to daga wurin Allah ta'ala ne wadalla fiha ala anna kull mukhbirin khabaran kuma banda wannan ma wanda yana nuna cewa duk wani wanda zai bada labari a amma qad kana akan abin da ya faru a baya aw amma huwa ka'in mimma lam yakun ko abin da ya faru a gaba wanda bai riga ya faru ba walamma ya'ti bi khabar al-hali babu yana bayan tabbata yazo masa walam yuba lahu ala sihhatihi burhan ko ba a sanya masa wani dalili da zai nuna ingancin maganarsa ba fa mutaqawwilun ma yastawjibu bihi min rabbi uquba to yana faɗan abin da zai je ya gadar ma kansa da hukuma ne wajen ubangijinsa wannan abubuwa guda biyu manya a tsabari ya tsinka ya ciro su daga wannan wato dimbin ayoyi da Allah ta'ala ya kawo yana babu labarin annabi Adam wato darasi na farko shine wato yana nuna gaskiyar annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya bada labari labari na gaibi shi daga nan aka samu dama annabi annabi shine wanda shi as-sadiq ne al-masduq zai bada labarin sama kuma shi ma ana ba shi labarin sama sannan kuma zai ba kuma sauran kuma bayi shi ma labarin sama as-sadiq shi ne gaskiya ne a abin da ke bayarwa al-masduq kuma shi ma ba masa ba masa ƙarya ba an masa gaskiya kanan ka iya zama mai gaskiya amma kai an maka ƙarya aka maka an ga maka wata magana da ƙarya ce kai shi ka zo ka karar to shi maza Allah ubangiji ya kare shi hanyoyi na guda biyu as-sadiq shi kansa wato mai gaskiya ne shi za suka ce ma jarabna alayka kadiban yayin da yake gaya musu cewa za ku kare za ku gaskata ni kace ai ku tafi ƙarya ba kuma al-masduq ne wato labarin da ake zuwa ana ana kawo masa shedanu ba sa iya zuwa ma su yi mishi gabadi ko ba ƙarya ke gaya mishi ba to duk wanda ya tara waɗannan sufofi to kaga wajibi a gaskata maganarsa sannan kuma ibn aqaba ne ke cewa kuma a cikin waɗannan ayoyi za ku fahimci cewa wajibi ne duk wanda zai faɗa magana musamman game da addini to sai ya dalili dole zama akwai hujja da yake cikewa zuwa gare shi in ba haka ba to kawai zai zama yana yin mujadala ne akan abin da yake babu hujja a kansa kuma ubangiji ba zai ba zai wato amshi wannan abin daga wajensa ba Allah ta'ala sai ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama ka tuna musu lokacin da muka ce mala'iku su yi sujada ga annabi adam fasajadu sai mala'iku nan duka suka sujada anan in an lura za a ga kararraka inda Allah ta'ala ya rika maimaita suna annabi adam yana kira shi da wannan suna adam adam adam dan ka fahimci cewa wannan suna ne da shi kansa ubangiji ya san da wannan suna ba suna ne da jama'a daga baya suka sanya mashi wannan sunan ba a tun wani lokacin da aka halicce shi dama ubangiji ya riga da masa wannan suna cewa adam za a rika kiran shi a malamai suna da sabani wajen cewa shi lafazin adamu na lafazi na larabci ko ko lafazi ne na na wato ba larabci ba galibi dai abin da zai za a gani yadda malaman tasirifi suke saboda baya sarrafuwa shi ba ku ce baya sarrafuwa wato shi baya daukan kasra idan min ta zo ta kasa shi sai a ce min adam ba za a ce min adami ba amma ka gan ali ne min ali za ka ce amma idan mamnu min asaf ne zai zama min adama wannan sai a yi tahriki sa furika bil fathati niyabatan an al kasb لأنه اسم ممنوع من الصرف من من الأسماء الممنوعة من الصرف كما masu kan larabci suka san wannan suka ce to shi kansa lafazin annabi adam wannan suna suka ce mamnu'u min as-sarf ne lil ujmati wal alamiyya amma wasu daga cikin malamai suka ce a an dai mai da shi a haka din amma dai lafazin sunan annabi adam ya da ma'ana a larabcin ya da ma'ana a larabcin kuma ko da ma ba a san sa larabcin bane to amma dai sun yi ta'alimin sa suka ce asalin kalmar ya samu sai daga al'udma al'udma daga na ka sami al'a shi ana fuzon annabi adam sunan sana annabi adam al'udma shine wato kamar da alfarra yake faɗa ko daga adimul ardi ko daga al'udma din in ka ce al'udma shine abin da yake saman saman kasa ba da doran kasar in kallo za ka gan shi yana da gashi yana da haske ka kai cewa ja amma kuma za ka yana da duhu ba wai hau ne fari ba abin da ya fi karanci a duniya shi za ka a samu farar ƙasa haka galibin ƙasar za ka same ta tana da wato ɗan brownish haka ta ɗan cire haka to shi ne wani fasan al'uduma ɗin al'uduma shi ne wani abu ne brown haka rawa kenan ko shi ne lafazin al'uduma ibn abi hatim razi ya fitar da wannan hadisi akan wannan ma'anar da sanadinsa ingantacce zuwa ga al'amash Suleiman ibn Mihran daga Abi Buha Muslim ibn Subayh daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas yake cewa wa inna ma sumiya Adam an kira annabi Adam da sunansa annabi Adam la'annahu khuliqa min adim al-ard saboda an halice shi da wato doran kasa saman kasa wannan kasan da ke sama a shi ubangiji ya wato halice shi duk da dai kuma kamar yadda hadisi ya gabata ba wai kawai wannan mai kalan uduma din kawai aka halice shi da shi ba an dauko wato kasa kasa kasa wato daban-daban jinsi daban-daban na kasa aka dauko aka aka hada su aka garwaya aka halice shi to amma dai an halice shi da wannan wato doran kasa din wanda yake yana da kama da wani ruwan tsoron tsorawa da wannan abu aka halice annabi adam da haka aka kira shi da adam a to wannan abin da na faɗi wannan maganar saboda za mu fahimci cewa annabi adam a yanayin launinsa ba duba da wannan abin da Abdullahi da Abbas ya faɗa ba launi ne farisal haka ba hau haka zaka ga shi farisal ba haka yake ba amma kuma ba baki bane dan wasu sun sun dauki wannan lafazin cewa na Adam da Uduma din suka ce baki kaza akwai akwai masu abin nan ba ba mu ba zai ba wani matsala bane dan a ce annabi Adam baki ne ko bari ne ko ma bai diye da ubangiji yayi to mun san yana da hikima da gausashiya amma ka faɗi ilimin yadda take ka faɗi ilimin yadda take ko annabi adam ko annabi musa babu dalilin da ya cewa su makaki ne ko dan kawai manzo ya ce ya ga annabi musa ya da wannan uduma din wanda ba zai saka ce dan shi kace in haka ne sai manzo Allah ya kira shi baki saboda manzo Allah shi ba fari ne fawo ba laraba ba farare ne fawo ba farare farare farin laraba ba farin ne irin na Europe ba za ga ya dan sirta ya dan yi duhu haka da kamar brown brown haka to amma kuma nasu ne a cikin kuma to wannan shine abin da ake magana anan cewa annabi adam ba fari ne sal haka ba amma kuma ba baki bane shi yana baina baina a haka ba fari ne na turawa da suke wuri daga kara ba za ka gasu daga hasken ma sai ka gasu kamar wasu da bayan haka abin babu can gari ba irin wannan hasken wato annabi adam yake shi ba sabanin wanda ya dauki cewa annabi adam fari ne san kamar abu haq ibn muzahim shi ba haq ibn muzahim sai fasara ba cewa shi fari ne san wai daga adama'un naka ne a wannan ba wato ba ra'ayi ne mai kyau ba ba kuma kamar yadda wasu ke cewa shi wato baki ne ba wannan shi ma ra'ayi ra'ayi ne fadarren ra'ayi abinda yake mafi inganci adam adam ya da wato fari ne sai dai fari ne wanda yake ya dan wato rinjayi dorawa dorawa haka a haka yanayin hasken shi yake sabanin ragowar kamar annabi isa za ka shi ana ba da kisar cewa shi fari ne haka farin kuma nashi ya yi ta saka shi kuma annabi adam za ga wannan duk ba da wani muhimmanci musamman wannan amma dai ina kawowa saboda watakila ka sai yanzu jama'a suna da kirki da yawa sai su suna ɗauko wasu abubuwa na ilimi wanda ke mu mun in ka san ilimi ba zai amfane ka ba in ka tafi ba zai amfane ka ba to shi saboda abin sa mun laraba idan aka ce fulanun yana da wato launi ta uduma shine galibin larabawa kamar da ibn abdul bari yake faɗa a cikin al-sirkar yake cewa al-uduma launin arab launin larabawa haka kuma al-azhari a cikin tajibul lugha yake hikasa daga al-mubarrid cewa annal ghalib ala aulad al-arab al-uduma galibi abin da ya fi yawa a launin larabawa su ne ka same su farare ne amma ko fari ne wanda yake dan tarsu da dorau dorau haka haka za ka same to irin wannan kalan ne na annabi na annabi adam haka wato kamar da Abdullahi dan Abbas ya faɗa sai da dai wannan ba wai ba wai wahayi ne ba amma dai tunda lafazin adam ya dace da wannan abin da wannan da wannan lafazi na na al'uduma din wannan ya fi kama ya zama ya zama daidai wallahu ta'ala a'lam a nan Allah ta'ala yake cewa sai ya umarci mala'iku cewa su yi sujada ga annabi Adam fa sajadu sai suka yi sujada akwai abin da malamai ke kawowa a wurin nan cewa a wannan sujada da aka ce shi ma annabi Adam a zahirin wannan isa na na suratul baqara ya faru ne bayan lokacin da ubangiji ya gaya musu cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati kaza kaza kaza kaza inni ja'ilu fil ardi khalifa sai da aka gama wannan daga baya bayan an halicce shi ma har ma ya sanar da su waɗannan kisoshi a waɗannan sunaye sai aka ce ku tsaya ku mishi sujada wasu daga cikin malamai a suka ce ba haka abin yake ba gadi asalin cewa za su yi ma umarnin cewa su sujada ya zo ne tun kafin ma a ci annabi adam kamar yadda hijji take bayani wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masruq fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin Allah ta'ala tun a lokacin ya halice shi ma yake faɗan cewa to zan halicci Adam in kuma na halice shi na sa mishi ne to kuma shi sujada wato tun kafin ma annabi Adam a halice shi sun cewa idan an halice shi to ubangiji zai sanya shi mishi sujada don haka wasu daga cikin malamai kamar Ashantiti yake cewa a wannan umarni na su sujada an riga an ba su ne tun kafin ma halice annabi Adam a sai dai abin da ke al'amhar shi umarnin cewa ubangiji zai sa su yi mishi sujada tun kafin halice shi aka faɗa kamar sujada hijira anan amma a ka tabbatar da nan umarnin zuwa lokacin da yake ya dace su sujadan to wannan shi ne sun bakar nan tafatai mana bayani ba a ce su sujadan dama an ce musu za a ce musu su sujadan to amma ba a ce su sujadan ba sai lokacin da kuma Allah ta'ala ya shafa shi da wannan ilimin to shikenan kuma sai Allah ta'ala kuma ya ƙara cewa su su yi mishi sujada shikenan sai suka yi sujada din a wannan lokaci saboda haka abinda al-shaytan ke magana ba lazim bane eh cewa tabbas su za su za su malama adam sujada wannan ya riga ya tun kafin a halice shi amma bayan an halice shi kuma ba wai wataƙila ba wai kai tsaye aka ce sujada ba sai da Allah ya sharrafa shi da ilimi tukuna saboda dama ai ubangiji yana son nuna musu wato girman shi adam adam to sai ya inda girman ya bayyana sannan kuma sai a cika girma shi sai sai da wato suka fahimci girman sa da girman sa wajen ubangiji da kuma matsayin da ubangiji ya masa to daga baya sai ubangiji ya ya musu umarni cewa to yanzu su musu sujada akwai abin da kuma a haka ma dai duk da haka malamai ke kawowa wajen cewa a mala'ikun baki ɗaya ne suka suka yi ma'ana da adam sujada ko ko wanda suke wajen ne kawai ko wasu daga cikin tsiraru kawai wannan malamai suna da mangaru guda biyu a wannan a wannan bigiran a magana na farko shine magana da ake cewa wanda aka musu umarni su sujada su ne kawai mala'iku da suke sama ta kusa mala'ikun da suke sama ta duniyar nan dama kuma kusan wasu daga cikin malamai suna cewa dama shi ɗin ma shi iblis din dama yana cikin tawaga ne na mala'iku na duniya na sama ta kusan nan ba wai sauran samaniyan baki ɗaya ba almuhim dai wasu daga cikin malamai suna cewa a nan ba ana magana dukkan mala'iku ne ba ana magana mala'iku da suke sama ta kusa kawai ba su kadai kaga nan kamar suna cewa babu kamar jibril kenan da sauran wasu daga cikin manyan manyan wato mala'iku to wannan shi ra'ayin abu da aliya a kabari ya yi kaito ko ya kawo da sanadinsa zuwa ga wato Abu Ja'far al-Razi Isa ibn Mahan daga Rabi ibn Anas al-Khurasani daga Abu al-Aliya Rufai ibn Mihran abiyahi yake cewa al-mala'ikatu alladhina kanu fil ardi an ce mala'ikun da su sujada ba wai duka mala'iku ne ba mala'ikun da suke wato cikin wannan duniyar tamu ko suke sama ta kusa wannan shine ra'ayin Abu al-Aliya amma wasu daga cikin malamai wasu daga cikin malamai suke cewa a wannan zahirin Qur'ani a dauke zahirin Qur'ani kawai dukkan mala'iku da suke da rayuwa a wannan lokaci to ubangiji ya wuce umarni su su su ma'ana da adam sujada saboda ya karrama shi wannan shine ikhtiyarin ta kusa ibn taymiya kaga a ciki akwai akwai jibrilu akwai israfil akwai mika'il akwai malakul maut akwai kowa kowa sai da kawai yazo yin annabi adam sujada wannan shine ikhtiyarin ibn taymiya kuma shine ikhtiyarin ibn kathir ko abinda ibn kathir ya nuna cewa ya zama al-abhar saboda a Qur'ani Allah ta'ala cewa yi fasadal mala'ikatu mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku dukkan su baki da kaga ce kulluhum yakan kawo ajma'una wannan duka wato siga ne min siyadul umum yake na cewa abin kawai kowa da kowa ne ba a tokace kowa ba ba a tokace kuma kowa ba sai iblis ibnu kathir yana cewa halil ma'muru bi sujud li adama khas min mala'ikati al-ard shin wanda aka ce su ma'ana da adam sujada mala'iku ne na kusan na duniya kawai da muke cikin nan aw amu fi malaikati samawati wal ard ko kuma duka malaiku ne baki daya wa qad rajaha kila kila min al qawlaini ta'ifa wasu daga cikin da yawa daga cikin an samu wasu hungu daga cikin malamai da kowanne suka faɗi wancan suka faɗi wannan magana wato wasu faɗa wannan wasu faɗa wancan suna magana kan magana su abul aliya da sauransu wa zahirul ayati al karima al umum amma da zahirin aya mai girma ita ce wato ta yi umumi ta gangama magana baki daya fasadul malaika kulluhum ajma'un illa iblis haka aya ta zo nuna wannan shine abin da ra'ayin da Ibn Taymiyyah ya rinjayar kuma wannan shi ra'ayin da ya fi daidai Ibn Taymiyyah yana cewa al-udulu an mujibil qawl al-'ad ila al-khusus la budda lahu min dalilin yasluhu lahu wa huwa ma'lum yace wai ka ce da ba wai mala'iku ne dukan su ba to kaga dai ya ci karo da zahirin qur'ani da yazo ya saki abin baki da yace duka mala'iku to ba zai yi maka ibaran da awon ba sai in kana da bin to na kuma da bin babu dalili a nasi qur'ani kusa da dai babu da yana cewa wasu sun mala'iku ne ba wasu ne ba duka ba yace babu shi yake cewa ban qala khilafahu yace duk wanda ya faɗi akasin haka faqad rada alqur'ana bil kadhib wal buhtan to nan kaman ya jefa qur'ani ne da ƙarya da kire da annahu subhanahu qala saboda qur'ani cewa yi fasadul mala'ika fasadul mala'ikatu kulluhum ajma'un malaiku duka sai suka yi sujada wa hadha ta'kid lil umum yace wannan karfafawa ne ga ma wato siga na game zancen baki daya an kawo an ce al mala'ika alim lamun wannan kaka yana gama mala'ikun baki daya sannan kuma aka ce kulluhum shi ma dai wannan yana gama mala'ikun baki daya sannan aka ce ajma'una shi ma wannan yana gama mala'ikun baki daya da haka wani ya zai ce ba wai duka mala'iku bane wannan dan ko shakka babu jami tamiya kamar kana wato zungurin qur'ani ne a fakaci baka sani ba Allah ta'ala ya tsafta Allah ta'ala ke cewa fasadal mala'ikatu kulluhum dukkan mala'iku sai suka yi ma wato fasajadu duka sai suka yi sujada illa iblis sai iblis iblis shine kawai bai sujada ba nan istitnai aka yi aka ce sai iblis ne kawai bai sujada ba iblis wannan suna shi kashi malamai shi ma sun tattauna akan suna ne na larabci ko kuwa a'a suna ne na ko kuma suna ne na asalin sa ma sunan sa kenan iblis din ko ko daga baya ne baya sa amma Allah ta'ala ya zama suna ne wanda a aka sanya mushi saboda keka shi kasa da yayi da kuma rashin ladabi da yayi ma Allah ta'ala a wasu daga cikin malamai kamar shi Ibn Abbas sun tafi akan cewa lafazin al-iblis din nan shi kansa suna ne na larabci daga al-iblas wanda ya cire tsammani daga alkhairi ya cire tsammani daga da'a ga ubangiji ya cire tsammani daga wani rabauta da ya samu daga wajen daga wajen Allah ta'ala shine al-iblis ablasa yublisu iblis akaba iblis a haka a kaga to haka zai zama asalin ma'anar zai zama an dauko shi daga larabci wataƙila wani zai ga ce za a dinga ɗauko wasu abubuwa da aka san waɗannan ba larabawa ba ne eh galibi larabci da ibraniya hasan da husaini ne kalmomin iri ɗaya ne galibi haka haka suke tafiya saboda haka idan wai balarabi ya ce hawa'u larabci ne shi ma ka ta iya wanka koma wajen da ibrani mai yaren yahudanci shi ma ce maka duk yaran sanni wannan babu matsala wannan duka abu ne wato sananne cewa yaran duka kasan da usai ne tare suke da juna amma kaga kuma yadda kuma ake ta rigima ake ta wannan su wa'anda sun tsabi yin fito na fito da Allah ta'ala su kuma waɗancan sun zaɓa sun zaɓa musulunci da aka ta rigima da juna alhali ‘yan gida ɗaya ne asali, wace ‘yan gidan Ismail, wace ‘yan gidan Ishaq, Allah ta'ala ya kyauta. Ibn Abi Hatim Razi ya fitar ta hanyar Sufyan ibn Husayn al-Wasiti daga Ya'la ibn Muslim daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas yake cewa kana Iblis ismuhu Azazi. Da tan Iblis sunansa Azazi. Kaga dai kamar Jibril, Mika'il, wannan kaje il il il ana magana Allah. sauran abin da aka raba a wajen idin kuma ana magana bawan Allah kamar mu da muke Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdurrazak haka duka wannan sunayen Allah ta'ala ne sai ana ana dai sa Abdu Abdu Abdu hadi to ina azazin kamar shi ma ya danganta kashi zuwa ga Allah ta'ala kaga da tan wato ashe tukuri wato mutum Allah ta'ala yake yi kafin Allah ta'ala ya kawo shi ke kashewa Allah ya kyauta sai ibn abbas ya ce thumma ablasa ba'du daga baya kuma sai ya ke kashe ya zama ya ya zama ba shi da rabu to wannan sanadin sa sanadi ne Hassan Sufyan ibn Husayn al-Wasiqi saduq ne fiqa ne ina ruwaitowa daga malamin sa ya'la ibn Muslim daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas wannan sanadin ya tabbata daga Abdullah ibn Abbas Qatada ibn Da'amatu saduq na cewa innahu ablasa 'an ta'a an ce mishi iblis ne saboda ya riga ya ci tsammani daga da'a aka ce shi yasa aka kira shi daga iblis aka kira shi iblis wannan kaga haka ya zama lafazin larabci kamar yadda Allah ta'ala ke cewa hatta idza farihu bima utu akhadnakum maftah fa idza hum mublisun fa idza hum mublisun ay fa idza hum ya'isun ya'isuna min anin najah wato sai ga sun cire tsammani daga wato daga wato tsira da ubangiji tsira da ubangiji zai kawo to kaga iblis a nan sai ya zama kamar lokacin da ya sa Allah ta'ala ne shikenan sai ya zama na wato ya cire tsammani daga da'a daga alkhairi daga dukkan wani abu da ubangiji ya alƙawari zai ba bawa su na kansu shi ya daga an cire shi daga ya ma cire tsammani shi ba zai samu ba wannan sai aka aka daga kira shi da sunan iblis to sai dai wannan ra'ayi na ibnu abbas akwai abin da zai iya kawo masa iskali iskalin da zai kawo shine abin da yazo a can sura sat Allah ta'ala shi da kansa ya kira iblis na iblis yace illa iblis istakbara wa kana minal kafirin qala ya iblis ma mana'aka an tasfa lima khalaqtu bi yadayya to kaga yanzu wannan shi Abdullahi Abbas da cewa sai bayan yayi wannan wulakancin ne sai kuma ya zama wannan sunan Iblis ya tabbata a kansa to anan shi wannan Allah ta'ala kafin waye wannan bayan yayin ubangiji sai kira shi da ya Iblis me yasa kai ka ki yin sujada ga abin da na na halitta da hannuna baki daya to kaga wannan shakawa zai iya kawo zai iya kawo wato tarnaki ma wannan ra'ayi na Abdullahi dan Abbas to sai dai ni al'azhar abin da ya bayyana mun wanda ba zai zai iya zamu iya hada maganin guda biyu cewa wato shi azazi din nan sunansa ne a farko saboda yanayin da kake bautar Allah ta'ala kamar Jibril kamar Mika'il kamar Israfil sannan lokacin da ya ƙi yin sujjada din shikenan ubangiji tunda shi ya mutuce ma ubangiji ya haramta ma kanshi da'a ga ubangiji shikenan ubangiji sai ya kira shi da sunansa na saba masa sai ubangiji suna masa suna a wani lokaci kamar mutum ne sunansa zaidu da ya saba ba ya fita sai ba ya fita ce ya asi wato ya kai wanda ka saba min to shi ma sai ubangiji ya ce mashi ya iblis wato kaga wannan sai zama kamar kharaja makharajan dhammi ne ubangiji ya faɗi wannan maganan ya koro wannan maganan a bakura ta zargi ga aikin iblis sai ce mashi ya iblis sai kuma wannan sunan ya bi shi a haka sunan mala'iku ma suka tafa wannan sunan daga lokacin ya zama ba azazil bai zama ya zama wato iblis haka ake kiran shi to da kalmar iblis abin da yafi inganci a maganin malamai kamar yanda su alfarma da sa hukumi da sauran malamai suke rinjayarwa wannan lafazin da larabci ya kai da asali a larabcansa daga al-iblas kuma yana da wato kwatankwaci irin wannan a yare a irin wato wazaninsa ana cewa akwai ikhirid wannan wani abu ne wani abu ne wani wato tsuru ne haka mai tsami ana cewa kuma akwai ijtid ana cewa akwai islit islit shine wato takobi mai mai kaifi mai kuma walqiya wannan da kaga islit iblis iblis ijtid iblis ikhirid wannan duk ala wazni iblis iblis saboda haka wannan ana iya samu larabci a irin wannan wazani yazo a haka to sai magana na gaba da malamin ke kawowa shine iblis ya daga cikin mala'iku ne ko baya ciki kaga dai anan Allah ta'ala cewa yi wa kullu lil mala'ikati isjudu li adama muka ce mala'iku su sujada ga adam fasajadu kuma suka yi sujada illa iblis sai iblis ne bai ba zahiri sai kaga kamar inda tokaci aka yi a ce dukkan mutane da suke wannan gidan sun yi sujada sai dai mutum ɗaya ne a gidan bai ba kaga shi ma ya shiga cikin mutanen gidan kenan to wannan yana ya shiga da shi cikin wato mala'ika ko bai shiga da shi cikin mala'ika ba wannan shi malamai suna da manganu guda biyu da suka yi wasu daga cikin malamai suka ce eh da tana da cikin mala'iku amma daga baya da ya ke kashe shikenan zai zama shaqi kuma daga wannan daga wannan lokaci sai ya zama ubangiji ya riga ya tsine mishi ya kore shi daga duk wasu abubuwa da ya dace ya bashi na tagoma shi a wannan ra'ayi da yawa daga cikin malamai suna faɗi fa ma ya cewa jumhur malamai wannan shi ne ra'ayinsu cewa wato mala'ika wato jibril iblis yana cikin su jibril ne yana cikin mala'iku da Allah ta'ala ya halitta daga haske da shi wato maddasa an fada daga nur ne amma ibn jarir na cewa ai akwai alaka tsakanin wuta da da haske din wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malamai sai ra'ayi na biyu aka ce a wato wannan ya daga cikin aljanu ne shi halittarsa daga wuta aka yi to kuma wuta akwai ba dole bane wuta ya zama haske ko haske zama wuta ana iya samun haske ba asalinsa ba daga wuta din ba magana farko cewa shi ya daga cikin mala'iku shi ne ake rawatar daga Abdullahi ibn Abbas da kuma Sa'id ibn Musayyib Sa'id tabi'i da wasu daga cikin malamai Ibn Abi Hatim razi yana fitarwa daga Sufyan ibn Hasan al-Wasiti daga Ya'la ibn Muslim daga Sa'id ibn Jubayr daga Abdullahi ibn Abbas wannan Isra'il da muka da muka kawo dazu yana cewa kana min ashrafil mala'ika abla da mazaka cewa daga cikin wato manyan manyan malaiku a wajen ubangiji min da bil arba'at al ajniha ya daga cikin ma wanda suke da wato fukafukai hudu kusan malaiku suna da fukafukai kala kala ya sa su uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba wasu daga cikin ma ya ba kara musu ma abin da yafi wannan fukafukai din to shi ya daga cikin wanda ubangiji ya bashi fukafukai guda hudu da Abdullahi da Abbas thumma ablasa ba'd wanda kaga da Abdullahi da Abbas a duka dai daga Isra'iliyat ne aka same shi amma dai wannan shi dai ra'ayin da shi ya faɗa sannan kuma a kwabari ya rawaito daga muhammad ibn mutanna daga daga daga Shaiban daga Sallam ibn Miskin da Qatada ibn Da'amat Sadusi daga Sa'id ibn Musayyib yana cewa kana iblis ra'isa mala'ikati sama'i dunya iblis ya zama shine shugaban mala'ikun da shi sama ta kusa kaga shi masa ibn Sayyid duk kaman ya tafi akan ra'ayi cewa yana da cikin mala'ikun kenan da ma wasu daga cikin malamai suka ce a baya cikin baya daga cikin mala'iku wannan wanda ya kawo wannan ra'ayin musamman shine Al-Hasan al-Basri Al-Hasan al-Basri ya daga cikin manyan manyan shugabannin tabi'ai yake cewa kamar yadda Abu ya ruwaito da sanin sa zuwa ga Muhammad ibn Abi Adi daga Auf ibn Abi Jamila al-Arabi daga Hasan al-Basri yake cewa ba kana iblis min al-mala'ikata tarfata aynin qat da dai iblis bai taɓa zama daga cikin mala'iku ba wannan kaga magana ce ta Hassan Basri kuma riwaya da ake da ita ta daga Abdullahi dan Abbas a ta biyu tana ƙara za ta iya goya ma wannan ra'ayin baya shine ra'ayin da muka hadisin da makaranta ko shekaran jiya ne ran Abdullahi dan Abbas cewa ya ce a akwai wato banul jad wanda al-hakim ne sa ku kyautarwa ta hanyar ibn abi shayba daga abu muawiya al-barid daga al'amash daga bukair ibn akhnas daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa da can akwai badr jan shekara dubu biyu kafin annabi adam daga ba suka yi kannan su da suka yi kanna kuma sai aka kawo aka aiko mala'iku suka dirkake su to kaga anan zahiri sai kamar abdullahi dan abbas yana ganin badr jan daban su kuma mala'ikun daban duk da a ruwayan ibn abi ibn abi hatim razi shi ya ce mujahid ne daga abdullahi ibn abd al-as amma dai ruwayan ibn abi shayba ta fi karfi ibn abi shayba ya saba ma muhammad ibn ali al-qunafisi a wannan riwaya kuma ibn abi shayba ya fi al-qunafisi dakewa ilmin hadisi almuhim ne akwai magana guda biyu wajen cewa iblis ya daga cikin mala'iku ne ko baya cikin baya daga cikin mala'iku to amma dai maganar da ta fi karfi ni a wajena wato ita ce maganar ta biyu da ake cewa iblis baya cikin mala'iku yana cikin ajannu ne a jin da ibn jarir al-qabri yana cewa duka maganar cewa yana cikin aljanna yana daga cikin aljanna amma aljanna a samu wata kabila ce daga cikin malaiku ne wanda aka ce su daga wuta shi su al-qabri shi aka ke fari amma ni wannan ra'ayin yana da rauni a waje na saboda qur'ani ya riga ya raba na saushin da aka samu daga ma'aiki ma shi ma ya raba kai tsaye qur'ani cewa yi fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih sai suka sujada sai iblis bai yi ba sai aka ce da kuma da ma yana da cikin aljanni ne kaga ubangiji ya raba kana min aljinni fa fasaka an amra rabbihi sai ya fita daga cikin da'a ubangiji umarin da ubangiji ya masa sannan kuma ubangiji ya faɗi cewa ya da zuriya afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wa hum lakum adu afa kaga wannan ana magana afa tattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya wannan kaga ana magana cewa za ku rike shi da zuriyarsa su zama waliyan wanda za ku dinga tabanta su alhali makiyan ku ne su mala'iku kuma makiyan mu ne su malaiku masu yamma ne kaga wannan shi ma yana ƙara nuna kuma mace tsakanin annab wato aljanu su da suke kafiran aljanu makiyanmu ne su kuma su duriyar annabi duriyar iblis ne da kuma malaiku wanda su kuma dawa su masu yamma ne su addu'a ma suke mana sannan kaga wannan shi ma yana ƙara nuna bambanci da sannan kuma Allah ta'ala a Qur'ani ya hikaito shi kansa iblis in ya faɗi cewa ga da abin da aka halicce shi ana khairun minhu khalaqtani min nari ka halce daga wuta wuta kuma shi kuma abinda manzo Allah ya faɗa a hadisi cewa mulqatil malaikatu min nur ba min nar ba an halarci mala'iku da haske ba da wuta ba shi kuma nan ya ce cewa yi khalaqtani min nar Allah ta'ala a wata aya cewa khalaqal janna min marijin min nar a wata aya min nari samum dai wuta aka dinga magana wutan ma as-samum mai kuna su kuma mala'iku aka ce kuma da haske aka halice su da aka kaga wannan yana nuna maka cewa wato akwai bambanci magana kuma tashi tara su a wurin a cikin hadisi idan ya tara waɗannan jinsin wato bayan Allah guda uku yace khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil wa khuliqal jinnu min wa khuliqal jan min marij min nar wa khuliqa adama mimma wasifa lakum yace an halicci mala'iku da haske an halicci aljanu da wuta an halicci dan wato annabi adam da abin da aka gaya mu kaga sai sai manzo Allah ya ya ka kawo su daki daki to zahiri kuma a hada irin wannan ziratul iqrar da malamai suke faɗa wanda suke kiran wannan ziratul iqrar ya qabi al mughayara wato hadawa da aka yi aka ce kaza kaza ne kaza kaza ne kaza kaza ne wannan ya nuna cewa da kowa da nashi da bambanci sai ka magana da yafi inganci a manganin malamai shine wato su mala'iku daban an halce su da haske shi kuma aljanu an halicce su ne da wuta eh har aka ce nari samu nari samu su ne wanda su a wuta da mai kuna wanda nan da za ta kona za ta kona amma kawai haka ta fitar da shi su kuma mala'iku kaga ba su da wannan su su alheri ne ma da su su koyaushe in suka haɗu da bayan ubangiji na gargaru za ka to bayan da za su ji daɗi kana wani aikin da za su dinga taimakon ka wurin aikin da ka za su dinga maka addu'a a kan ƙasa za su dinga maka istighfari in ka zo masallaci babu abin da ya fito da kai daga gidanka sai sai sallah ka zauna a wajen kana kira jiran sallah kuma baka yi hadafi ba baka yi kari ba mala'iku za su maka salati a wurin haka mala'iku da karin da su sai dai alheri su kuma aljanu musamman shaidanunsu a cikinsu ba abin da ke tsakanin da su shine sharri abin da ke tsakanin da su shine sharri sarkon mala'iku abin da muka abin da wato wato nasoshi suke nunawa mala'iku su kyawawa ne su kuma shaidanu kuma wannan ubangiji ya da ya tashi nuna nuna wato wato mummunan halitta na da yan wuta sai ce wato kawunansu kamar usu shafi kamar kawunan wato shaidanu kaga kawunan shaidanu kaga yana nuna cewa to su ba su da kyau kenan to daga abai a ce ba baya cikin mala'iku to wannan shi fa alheri a akan wato wanda ya hada su inda su ibnu abbas sun faɗi wannan magana amma daga wannan ya daga cikin abinda manzo Allah ya bada izini hadithu an bani isra'ila bala haraja wato mu tattauna abinda muka samu daga judaic reports a isra'iliya da ake samu wajen ahlul kitabi mu duba mu gani in ya dace mu an karba mu ya dace ba kuma shikenan war musu kayan kayan su Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa illa iblisa sai iblis so da kaga nan iblis idan muka ce shi baya cikin baya cikin wato mala'iku a bisa abin da muka furin jayarwa ya zama wannan illa istithna'i ne munqati tunda shi iblis baya cikin jinsin mala'iku sai zama ma'anar shine illa iblis ai lakin iblisa lakin na iblisa aba wa sakbara sai amma iblis ba shi ya shi shi ba shi ba dama ba cikin aljannu amma kuma ga shi kuma ya sa ma Allah ta'ala an shiga da shi cikin umarnin da ubangiji ya yi mala'iku saboda yana tare da su a lokacin yana tare da su ubangiji ya ga dama ya sa shi cikin gungun mala'iku su ci gaba da bautan Allah suna masa tasbihi a haka to amma sai Allah ta'ala ya cewa aba wa sakbara sai ya nuna ya kiya ya kuma yi girman kai a saboda ka kafircin sa kufrul ibadi wal istikbar ka fita zaka fice na wato na kiya da ubangiji da gangan ina ma daga ya ji ubangiji ya bashi umarni shi amma ce ba zai yi ba wato shi yasa wannan abu da gema sha'ani yake ubangiji ya maka magana kai tsaye ya ce kai ka ce ba za ka yi ba kuma ba ka ba ya tantama ba wai mu zai za ka iya samu shubha ba ka ce ko ba shi ne ya halitta ba ko wani abin wannan ko ma dai alƙalla kalli kaga dan adam ka iya bashi uzuri kana cewa shi ba ya jin maganar Allah zai ji magana kai tsaye sai dai a ga wani ya gaya mishi don ya ce wai in ya ce wa zai yi ba wannan ka iya cewa ai wato bai taba jin maganar ubangiji ba amma wannan ka ji maganar Allah Allah ya ce maka kai ka kuma kai shakka babu wannan ai shi mutan ta zama wato kafiri lamba wani kuwa kin aba wasakbar kuma yayi girman kai wanda yake ya kowa girma girman ba shi shi ya halitta maka kai kanka da kake tuciya da shi kuma a daidai lokacin da kai kake nuna mishi kai ma kai mai girma ne kai ai ko wani abu da girman sha'ani yake wato abin yayi girma kwarai da gaske kufrul ibadi wal istikbar har a cikin wato manyan kafirai da aka taba yi a tarihi masu irin wannan kafirci na iblis ba su da yawa sai irin su fir'auna da ire-irensa shi ma fir'auna kaga ya dake irin wannan kafircin ya samu kansa kada ubangiji yana bada labarin cewa wa jahadu biha wa sayqanata anfusuhum zulma wa ulwa wato duk abin da annabi Musa ya kawo shi ya gane sai ya karba da ya ji karɓa kuma ya ji karɓa ne sun tsamu takaburanci da jin cewa shi kawai wato ya wuce gaban ya bi wani annabi ta ya ba abin da ubangiji ya kawo shi umarni wannan yana nuna maka wato hadarin a kawo maka gaskiya ka fahimce ta ka ce ka ki ba za ka bi saboda kawai ba za ka ita gaskiya ba ka yi ne ka bi ta ba kuma ka girma kai wallahi zai wuya mutum ya kaga wanda mai irin wannan dabi'a kuma ya samu shirya saboda ubangiji yayin da ya wannan abu sai ya sha makanci tsakanin shi da tuba kai tsaye lokacin da aka kawo maka wata shirya saboda kawai ba ka san ka bi shiryan to ba ka ce ka rerma bakinka ajinan ce dan adam ka kasa amma ka je ka rika neman salama wajen ubangiji amma kar ka rika nuna mutuwa ubangijin ba zan yi ba wannan tsakanin ka tuba ubangiji yakan salamu ne da baki ɗaya shi yasa Allah ta'ala yayin da yake wato yi ma mu'mine jan kunni sahabbai da kuma ma duk wanda wato za su kanta Qur'ani a gaba yake ce musu duk ayin da manzo Allah ya kawo muku wani umarni to ku karba in ba ku kuka ki karba da gangan to ubangiji ya sa labule tsakaninku da tuba istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum lima yuqikum wa alamu anna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi to kaga yanzu ina ga wanda wanda za a zo a ce mishi ga cikin hadisi ne ya zo ya tabbata bangara ne na manzo Allah Allah ta'ala kuma ya ce wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda da manzo Allah ya zo muku da shi ku a karba a kawai yanzu ga ana samun wani kawai a harde ya ci ya koshi ya sha iskan sa kawai dace shi ba mu ruwan sa Qur'ani kan sallah kamar yadda muke jin cewa suna ta wato fitar da suna ta wato su suna cin karansu ba mafaka a garuruwa musamman dutsen ma da sauransu in ba dan yan uwa abokanmu sun yi sun tara abin ba Allah ta'ala ya taimake su akan waɗannan makiya manya kawai saboda san wani abu duniya kawai sun zo sun ce ba ruwan su da hadisi hadisai ka duba gani wannan shedan ga irin abin da ya mawa Allah ta'ala amma wastakbar aka maka dan wata abin da zaka kawo idan ka ga Qur'ani suke magana ka duba gani wannan duk yana da jahilci waɗannan mutane in kana maganan Qur'ani cewa kai Qur'ani kai kai da shi saboda shi shine yazo ya tabbata to shi wannan Qur'anin da kake magana shi ma ta hanyar isnadin aka same shi kuma isnadin ba wani isnadi ne wanda duk wani abin da zaka ce kai baka da ba ai Qur'ani to akwai sai ka je ka samu a hadisai su ne dai irin wannan sarsaran ake samu ana kawo sununi idan misali makadara za su za su karanta hafs hafs ne dole ne ba ba wai kawai wani abu ne aka bar maka shi kayan gado kaje ka gada ba dole gani kai kuma ita ina baka san cewa lalle maza Allah a sako sauran abun ta isnadi ta isnadi shi wannan hafs ne ce malamin sa shine wato Asim ibn Abi Najud Bahad al-Kufi shi kuma Asim zai ce maka Abu Abdurrahman as-Sulami shi kuma Abu Abdurrahman as-Sulami zai ce maka Abdullahi ibn Mas'ud ko kuma ya ce maka Ali ibn Abi Talib ko kuma ya ce maka Uthman ibn Affan wanda ba isnadin bane kaga jahili amma ya ce wai shi ba zai shi ba zai karbi ya karbi qur'ani wai saboda shi an tabbatar wai hadisi ba tabbatar ba bayan qur'anin ma hadisi ne qur'anin ma duk wanda muke kantawa ka je ka duba duk wani musabi da gani kana biya can ba karshen shi za ka ana ga maka asanidin qur'ani kuma kuma muku na yamu da ka sa asanidin su wala yamu da sai ka ta qur'ani sai isra'ili a ga shi ya kawai ya yi kwanta abin shi a ce shi ba ruwansa saboda tsabar wato kankan ba ya da iya yi to shi ma kuma haka a da abin da aka tabbatar manzo Allah ya faɗa sunna ce tashi to wannan ba ka zo kuma ka ce wai kai kai tsammani ake yi wai wannan kaga wannan wai ayi yufidu dhanni ne fi nafsi al-amr wanda aka samu shi wani na ta faɗi fa ɗan ɗan faran nan ya da cewa wai ai shi wannan zato ne wai ai wannan hadisi na mana malami ne ya ji wane ne wane wannan ai zato ake tsammani ai ba ka dama ba ka ce ka ce wallahi manzo Allah ya faɗa kaga shi galibi masu irin wannan magana jama'a kamata su murka gane cewa su ba ba san waɗannan ilimi na ilimin hadisi ba masu san shi ba wasu su galibi ko wanda zai wanda ya je dan kata larabci ko wanda ya kata yaren jarida wani ma jarida ya karanta a wajen ma da ake tsammanin malami da ya je can wajen jarida ya karanta iya wato jarida ya karanta da ya je ya dawo kuma shine zai ta kawo magana ba hadisin kaza kaza ne ba kaza ba kaza ko ba tabbatar ba ba abin da ya sanya harkar bai san komi ba wallahi tallahi amini amma kaji a cewa wani ta turi ta ina zato ka da ko abuwa ka karta su ba daidai ba Allah ta'ala ya kyauta saboda haka nan da aka ce abawa sakbara wato ana magana cewa din yayin da mutum ya gaskiya to kada cewa yaki ba zai karba ba kar kuma ya ce zai girma kai anan Allah ta'ala ya gaya maka a dunkule ne ya jawo shi wannan bawan bawa nashi tababbe iblis ya fada cikin wannan mummunan tarku shine wato kufrul ibadi wal istikbar a karancewan wato yayi girman kai ta yadda Ubangiji ya umarce shi ya yi wannan wato sujada sai ya ɗige yana ce ma Ubangiji ana khairu min halatta ne min nari ma halatta min tsif kaga shi ke mujadala yana wato tattauna da Ubangiji tana na banna na wato kekashe kasa da raini Allah ta'ala ya ƙara cewa kuma ya ƙara ce ma Ubangiji lam akul li asbil li basharin halatta min salsalin min hama'in masnun ni ba zan yi sujada ga wani ba ga wani dan adam ga wani mutumi ba da ka halicce shi min hama'in masin kaga na ku lokaci ne ma annabi adam ba kowa ne ke gane ba nan da ya ga da ya kamata sai ya ce wanda ka ji daga tura kasa kawai wannan an in ka dauka a hannunka kaga ba babu karanta amma da ki wulakantacce ne sai ya wulakanta annabi adam gaban ubangiji sai ya ce wanda ka ji min salsali min hama'in masin kaga hama'in masnun shine wato kasan da aka bar shi saboda an riga an kwakwaba shi an kwakwaba shi har ya kwana ya dan canza har ma wata kila ana jiya dan yin dan bashi wato yana sai ya ga cewa annabi adam asalin sa ma ai bashi yake ba ni yake haka kisa yana ma ubangiji min hama'in masnun al hama'in masnun shine al turab mutaghayyir al masnun shine wanda dan fara canzawa wasu malaka ce ana dan jin wato dan bashi bashin sa kaga wannan shine ke ga salsal kuma shine wanda yake ya bushe wato kaga dai wani yana da sai yana da ubangiji cewa shi ba wannan halitta bai kai ya kawo ba dan me kake matsawa sai na mushi sujada to bai san cewa ubangiji shi yana da hikima gamsasshiya ba ubangiji yayin da kaga yayi abu to akwai hikima wannan a cikin ilimin sa ubangiji ya riga kaddara ma wato yaran annabi adam duk wannan giman da ya ba su to amma sinadarin da zai zama da shi ne za a rika halittar su daga ma'in ne mahi ruwa ne wanda zai zama wulakantacce wanda su ma kansu ba suna wato ƙyanƙyamin ruwan to amma a haka ubangiji zai fitar da wato wato wato zai nuna girmansa da kuma girman buwayarsa a haka zai fitar da wato manyan bayinsa a haka to kaga wasu wannan wannan wato ai ya kamata ya halarto da abin da mala'iku suka faɗa cewa innaka antal alim hakim kai masani ne ko mai hikima haka kamata ya halarto cewa da wannan abin da hikima aka yi kamar haka sai ya dige da yi wa annabi adam wulakanci yana faɗan maganganu rashin kyautawa ga annabi adam shi kuma Allah ta'ala abin da sa watakila ya mana haka daga cikin kiman da za ka iya ganewa yayin da annabi yayin da Allah ta'ala duk da wannan karamawa da ya ma annabi da ya ma wato annabi adam da kuma mutane mutanen zuriyarsa to yana nuna cewa kuma dan adam kar ya zama yana wato hura hanci a ban kasa kar ya zama aikin kenan muna hura hanci a'a mu koma muna mai da lamarin zuwa wurin Allah ta'ala kuma yana nuna maka cewa dan adam duk yayin da dan ce zai yi maka irin iblis to bai sha ba abin da ya girmama shi shi tawalu'unsa saboda haka wannan tawalu shi zai ƙara mai da shi ƙara masa matsayi wajen Allah ta'ala duk wanda ya yi tawalu saboda ubangiji Allah ta'ala zai ƙara zai ƙara ɗaukaka shi to wannan ya nuna maka cewa dan adam babu abin da ya dace da shi sai wato kankan da kai Allah ta'ala ya ce wa kana min al-kafirin sannan kuma ya zamo daga lokaci wa kana min al-kafirin sai ya zamo daga cikin kafirai wato wannan wannan alwawun ko da kace wawun ita istinafiya ko kuma kace atifa ce ko kuma kace haliya ce wannan kuma yafi kama kace wannan haliya ce abinda ake magana aba wa sakbara fi hali kaunihi kafira min al kafiri wato yaki yaki ma Allah ta'ala biyayya yayi girman kai a halin kasancewa shi kafiri daga cikin kafirai a iblis ya kafa da abubuwa da dama in ka tara qur'ani za ka ga abubuwan da yasa suka ya kafarta din abin da ya fara kafirta shi shine wato mujadala da yi ubangiji da banna tattaunawa da ya rika yi da musu da ubangiji da banna ubangiji ya ce wani abu kashi kuma ya zo yana musu mujadala ba wani neman ilimi ba yadda mala'iku suka yi mala'iku sun tattauna da ubangiji da neman ilimi da neman sani amma shi ya tattauna da banna cewa ana khairun min lam akul li asjuda haka ya rika gaya wa ubangiji sannan kuma daga ciki kuma abin da ƙara kafirta shine wato su'ul adab ma'allah ta'ala yanda wato ya muna ladabin sa wurin ubangiji har amsan da ya zo bayan fa a ya ya roki ubangiji din ya kira shi da sunan rabbi ya ubangiji na anzirni ka tsahirta min haka ya kira shi fa amma yana gama gaya mushi wannan shikenan sai ya kuma fara mutar shi kunya sai yake cewa ara aikata hadha alladhi karramta alayya la in akhatani ila yawm alqiyamati la ahtani kana dhurriyatahu illa qalila wannan ara aikaka wannan magana ta tare ni ka ga dai wannan mutumin da ka da ka da ka wulakata shi saboda ka wulakata ne saboda shi ka ga wannan mutumin da ka girmama shi a kaina kaga wannan abu magana ce ta wulakanci da rashin ladabi tsakanin shi da ubangiji karramta alayya la ahtani kan zuriyatahu to zan bi rinjayi zuriyar nan nasa illa kalla sai kadan kaga wannan shi ma yana nuna maka wato girman wato nuna ladabi da yima ubangiji sannan kuma ya ƙara haɗa tsakanin kafircinsa da kuma wato mu ladabinsa da kuma wato abin da ya binne na kafirci tsakanin shi da ubangiji da kuma jin cewa ya muna da shoga ubangiji yana cin cewa ubangiji ya mushi adalci ba haka haka ya binne a zuciyarsa domin tunda yana jin cewa ubangiji mai hikima ne mai adalci ne kaga bayan da za a yi ma ubangiji wannan wannan garabi amma shi ma ubangiji shi kuma sai saran kafirci sakamako sakamako wanda ta dace da shi sakamakon da ubangiji duk kowanne ta'addanci ne ma ubangiji sai ubangiji ya bashi wani wani mummunan tabo a makafin wannan a da ya da ya wato ma ubangiji girman kai sai ubangiji ce mashi fakharu innaka minas sagir girman kai ne sana'an ka ko to kai ka santace ne kuwa kaga ubangiji ya ya ya ya, ya fanshi akan sa sannan kuma a da ya da ya wato binne mummunan tawakkali da ubangiji na jin cewa ubangiji ya zalunce shi ne ko wani abin wannan jin cewa shi ya ba annabi adam sai ubangiji ya kira shi da mazmumul mazmumul ra'ayi wanda ra'ayinsa ɓataccen ra'ayi ne abin zargi Allah ta'ala ki cewa fakharut min hamal umat da ya da ya wulakanci ya shelanta adawa da annabi adam kuma ya shelanta adawa da Allah ta'ala a ban kasa Allah ta'ala sai yake cewa kuma da huran an an an wato wato nesan taka da karhamar ubangiji sannan kuma ubangiji kuma ya ƙara faɗan cewa kuma wa inna alai inna alayka la'nati ila yawmiddin kuma wato akwai la'anan da ana ta ta bi za ta bi ka har zuwa nan sakamako sannan kuma da aka kore shi kuma daga aljanna sai kuma ubangiji ya ƙara gaya musu cewa kuma daga yanzu duk idan ka zo innaka rajim fa innaka rajim za ka zama jefaffe wato marjum kenan duk yayin da mala'iku suka ganka za su ci za su ta koranka za su zama hantar ka za ka zama mujiya a cikin su ba za ka iya wato dabbala kamar yadda kake yi da can a aljanna ba za ka iya wannan ba kaga kowanne ubangiji ya ɗaukar saka kwara a kansa wanda yana nuna wato girman sha'anin mutum ya rika yi ma ubangiji girman kai yana a kawo mishi gaskiya ce shi ba zai karba ba kaga wannan idan ubangiji shi ma ya ɗaukar sa irin wannan ɗaukar fasa da ya yi ma iblis kaga wannan mutum ya ya barbarce a duniya ko baki da ya lalace Allah ta'ala ya kare mana imanin mu Allah ta'ala ya tabbatar da gadigan mu kan addini Allah ta'ala ya sanya yanda ubangiji ya ya karrama annabi Adam wato tawali'unsa ya sa ƙara karrama shi Allah ta'ala ya tabbatar da wannan girma da ya ba annabi Adam Allah ta'ala ya saka ma annabi Adam da alheri Allah ta'ala ya tabbatar da gadakan ya karbi ibadun mu na ibadun mu ya biya mana bukatun mu na alheri ta kudin dukkan sharri subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam
ina sallah da na kula da masallaci. Da. Ba ta shiga masallaci. Ni haka ya kawo. Ta sallah. Idan aka fara kira sallah za ta ji kira sai ta aka fara kira sallah ina da ya kuma ta kira.
Na'am. wannan duk akwai masu faɗan wannan magana cewa idan idan mutum kaga dai zahirin hadisi shine idan mutum ya shiga masallaci to kar ya zauna sai yayi rukuni wato sai yayi wannan tahiyyatul masjid ake yi amma idan ya riga ya shiga da ya shiga ba ba zama yayi ba dama kuma abin da ake gudu kai ya zauna me bai yi wannan tahi bai wannan tahi ba su ba sai kuma shi da ana kira sallah to babu laifi ya ya ya jefi tsuntsu da tsuntsu da hoki daya ya tsaya ya bi wannan sunnan bin mai sallah din tunda ba zai shi ba zai kange shi daga wannan nafilan ba sai dai idan ya tsammana cewa da an gama za a yi za a tada sallah ne in yana jin cewa zai iya yi hada abin guda biyu to ina ganin gwada hada guda biyu ya tsaya ya bi mai kira sallah din in ya gama shi ke na ko sai kuma kawo na filarsa kaga duka ya hada umarin guda biyu duka ya zo da su sabanin wanda zai ce shi ba zai sabe ya fara yin nafila ko ce a shi bai sallan ba shi zai tsaya ne ya bi ya bi mai kira sallah din amma idan ya hada guda biyu zai zama duka ya zo da alama a mutun da umarin da aka bashi insha Allah ta'ala wa alaikum assalam wa rahmatullah yau shi ma dai abul dai kasan magana ce ta malamai bayan an an kore annabi a shi iblis lokacin da yayi wannan isyan nan ya sa Allah ta'ala a lokacin aka kore shi illa iyaka dai malamai suna tattaunawa ne ko me ya ƙara shigo da shi ta yaya aka yi tsayawan da su tada to shine kuma insha Allah idan muka zo tafsiri watakila ko gobe mun zo kasan za mu tattauna ta ina wato ya samu ya shiga kuma yaya ubangiji ya ce shi ya zama ka innaka rajim ka zama jefaffe mala'iku ta yaya suka bar shi shigo ta yaya ya sada da wanda duk jaraba ubangiji ne dama ubangiji in ya in ya ce yanzu kamar misali harami da da ubangiji ya ce haramun ne mutum ya je banna ya kangara a harami da kuma wannan yana shari'a sa ne umarninsa ne ta shari'a amma ba hana kuma a samu wani dan ta'adda kuma je ta'addanci sa a wurin saboda haka shi abin da shedan yayi wannan ubangiji ne kaddara cewa duk da an riga an faɗi wannan dokan a kansa kuma wata gida an shirin ta mala'iku kuma mala'ikun sun zama suna taka tsantsan to amma ya samu wasu hanyoyi da ya dan bibbi abin sa ya je wasu abubuwa wanda kuma ubangiji ne ya bashi wannan dama saboda kuma ya ƙara kaskantar da shi ya kuma kafa mishi hujja insha Allah idan muka zo a majalis na gaba wataƙila ko gobe ko kuma jibi ba sani ba amma dai za mu tattauna kan yadda aka yi ya samu ya sada abinda malamai ke faɗa insha Allah ta'ala to assalamu alaikum warahmatullahi